من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أدعابا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك ويسر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام يا همة الشيخ اهدنا بهذا المعذر فلتأتي بنبرة تأتينا بالسفر أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله يومنا ashirin da shida ga watan Ramadan girma da Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya zo daidai da shida ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da hudu insha Allah za mu ci gaba da tafsirin Qur'ani inda Allah tabaraka ta'ala yake cewa waqatilu fi sabilillah ana ku yi yaƙi saboda Allah tabaraka wa ta'ala ku yi yaƙi don ɗauka addinin Allah wa alamu ku sani annallaha lalle Allah sami'un yana ji da aqwalikum duk maganganun da kuke Allah yana ji alimun Allah kuma masani ne hawalikum da halayenku gaba ɗaya to jazikum Allah zai saka wa kowa da abin da ya aikata a yaƙi na ɗaukar makami kusan yanzu ba lokacin sa bane ma'ana ba a yin sa a yanzu ba mu sani ba nan gaba amma yanzu dole yaƙi ne na wato a a tsaya da gaske a yi karatu a karantar kuma a yi aiki da karatu to wannan yana daga ciki dama shi jihadi akwai jihadin nafsi wato akwai jihadi ka wato ka yi jihadi wa ranka ka sa ta tabi Allah dole to wannan shi saboda haka mu dage kar mu tsaya saboda ɗaukaka addinin Allah Allah yana cewa man zalla zai yuqridu Allah qardan hasana wane ne yuqridu Allah zai bawa Allah rance infaki malihi ya ciyar da dukiyarsa saboda Allah kardan hasana kuma rancen mai kyau ya ciyar ya ma'ana ya bayar dan Allah mai girma da ɗaukaka kuma ya bayar cikin daɗin rai fa yudha'ifuhu lahu ad'afan kathira Allah kuma sai ya ninninka masa ninke ninke da yawa daga goma zuwa fiye da ɗari bakwai kamar yadda zai zo a nan gaba. To wannan shi ne, don ya tabbata haddasna Abdulsamad, haddasna Suleiman, ya Ali ibn Mugira, an Ali bin Zaidin, an Usman kala balagani an Abi Hurairata annahu kala wato labari ya iso ni da wajen wato Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda cewa ya ce inna la azza wa jalla yuti abdul mu'mina Allah yana bawa bawansa mu'mini bil hasanati idan ya samu hasana guda ɗaya za a ninninka ta sai ta kai alfa alfin wato miliyan guda ɗayan za a ninka sai ya kai miliyan guda alfaka za a yi in talaktu hajjar sai aka dace na tafi aikin hajji a ya kokonta ko kuma umra sai na gamu da shi sai nake cewa labari ya zo min cewa ka ce ka ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa lalle Allah yana babu bawansa mumini idan ya aikata aikin lada daya ya samu lada daya za a ninka zuwa miliyan daya babu ya ce a ni ban faɗi wannan ba ni abin da nace idan har ya samu hasana guda daya to za a ninka ta alfai alfin ne ma'ana miliyan biyu hai tsammani zai rage ni to ƙarawa ya ce miliyan biyu ne haka na faɗa kuma na ci daga wajen annabi muhammad sai ya karanta sun matala yuda'ifuha wa yutimi ladunhu ajran azima to wannan shi ne saboda haka Allah tabaraka ala yana ninka wato ayyuka a na bayi ayyukan alkhairi wani rahamarsa kuma in munanan kai ba a ninka yana daga kamala na fadila ta Allah da kulansa wato ga miskinai Allah sai ya kira sadakar da za a bayar saboda Allah ya kira ta rance abinda za ka bada don Allah sai Allah ya ce a rance ne bashi ne ke a bashi rance li'annar insana domin mutum idan ka zo kace ya baka dukiya kyauta ko ya taimaka maka to baya tunanin zaka dawo masa da komai saboda ka zo neman kyauta ne ka zo neman taimako ne amma idan ya zo ya ce maka zalaranta mini mana ba ni aro mana ba ni bashi to yana tunanin zaka dawo masa da abin da ka karba haka ne ko ba haka ba saboda haka Allah sai ya ce wa bayi su bashi rance zai dawo musu da abin ne kuma ya ninyin kai dawo musu haka ma sai abin ya gagara rance yake ka baki duk abin da za ka taimaka wa bayin Allah to rance ne ka ba wa Allah yalam sadaka ne ko kyauta ne in dai ka ba wa bayin Allah ko ka ba aka gina masallaci ko makaranta to bashi ka ba wa Allah zai ninninka maka shi ya dawo maka da shi yace yana daga wato cikar wato tausayi na Allah tabaraka ta'ala ga miskini ga miskinai Allah da kanshi sai da ya saukar da wato wato wato irin girman matsayin Allah sai sai da ya saukar da kansa kamar miskini a to in ba miskini ba yake neman rance wanda bai da shi yake neman abu kafin yahuda ma da suka ji wannan aya suka ce to Allah na kuma a cikin bukaci ne to rance yake nema wasu lokacin suka ga da ke kafin komai sun gwada da hankali ya zuwa koma wadatar su a ba ta neman bashi to kuma sai ga Allah ya tsoro hukum ya ce bashi shi ne suka ce a Allah fakiru ne Allah ce na eh wato Allah ya yi haka ne saboda mutum ya ɗauka ya bada hankalinsa a kwance ya zo a hadisi sahihi ingantacce na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah zai tsaye da mutum wato a ranar alkiyama sai Allah ya ce ya kai bawa na na yi rashin lafiya ba gaishe ni ba wato wannan sirri ne babba ya kai bawa na na ne mika ciyar da ni baka ciyar da ni ba ya kai bawa na na ne mika shayar da ni baka shayar da ni ba sai ce yaya zan wato gaida kai bayan kai ne ubangijin talibai yace ai bawa na wani yayi rashin lafiya da ka je ka gaishe shi ai da ka samu ladan wannan a waje na ko da ka same ni a wajen yace ya zan ciyar da kai bayan kai ne ubangijin tare kai sai ce ai wani ya zo yana bara a gidanka wani ya zo ya nemi taimakonka kana tsammanin da ka ciyar da shi da baka samu ladan wannan abun a waje na ba sai a zan shayar da kai bayan kai na ubangijin talikai ita ai bawa na wani ya nemi ka shayar da shi kaji ita da ka shayar da shi da baka samu ladan wannan abin a wajen ba wato hadisin ya zo daga Abu Hurairah yake Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa yaqulu rabbu wato yaqulu Allah subhanahu ta'ala zai faɗa ranar alkiyama yana ce ya kai dan adam na yi rashin lafiya ba gaishe da ni ba ya ubangiji ta zan gaishe da kai bayan kai ubangijin ta da kai yace ba baka sani bane bawa na wane ya yi rashin lafiya kai ka je ka gaishe shi baka sani bane law uttahu da ka je ka gaishe shi lawajatani inda hu da ka same ni a wajenka ya bin adam ya kai dan adam istad'amtuka na ne muka ciyar da ni balan tubimni baka ciyar da ni ba ya ubangiji ta zan ciyar da kai kai ne ubangijin ta da kai kala amma alinta baka sani bane cewa bawa na wani ya nemi ka bashi abinci ka taimaka masa ka ji kai ta ka ce da shi da baka samu ladan wannan ba waje na ba kina ne muka shayar da ni baka shayar da ni ba ya sai a zan shayar da kai bayan kai ne ubangijin ta da kai yace bawa na wani bai nemi ka shayar da shi ba shin da ka shayar da shi da baka samu ladan wannan ba waje na ba wannan wato hadisi ya sayi a cikin wato sayi saboda haka duk abin da muke yi mu muna kaman mu'amala ne tsakanin mu to muna yi ne tsakanin mu da Allah saboda bayin nan bayin Allah ne tabaraka to wannan shi to yace unzu ila hadal miskin alhakir albaki biwabika kai duba ga wannan talaka da yake tsaye a kofar yankin Allahu a taimaka masa a taimaka masa yana neman sadaka a yau gare ka gobe kuma kai zaka ji dadin wannan abin da ka bashi yace wal qardu akthar sawaba kuma abinda mutane ba su sani ba rance bashi ya fi yawan lada daga bawa bayarwa kyauta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa daren da aka yi isra'i da shi yace na samu a rubuce a kofar aljanna cewa as-sadaqatu bi ashri amsalha sadaka za a ninka goma ne in ka ba misali yanzu ka ba da buhu ɗaya sai a ba ka buhu goma yace wal qardu amma in rance ne to shi sai an ninka sau goma sha tara sha takwas a gurin sau goma sha takwas sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya jibril abun mamaki sadaka ana ba da ita ne ga mutum saboda Allah an ba shi gaba daya kuma ba abun bara a dawo masa da shi ba amma rance ai ana dawo mutum da shi kuma yanzu idan rance ya fi lada sai jibril yake cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace na'am haka abu ne yace amma ka sani al insanu shi dan adam rubbama yutasaddaqu alaihi da yawa za a bashi sadaka ko huwa laysa bi hadithin bai da ma bukatar wannan sadaka da yawa zaka bashi bai da ma bukatar wannan sadaka walakin al qarda yanzu misali mun fitar da sai wani dauko kofi da tsaye na raba mana ni na kai kofi to shine aga ka ba mutum bai da ma bukatar wannan abu to shine yace walakin rakar da amma shirance ba mai neman sa sai mabukaci to wanda ya zo dan Allah sai makamin da to ya mutsu ne ya mutsu ne ya shiga halin ba yadda sai saboda ka duk wanda ya nemi rance a wajenka saboda wata bukata ka taimaka masa to ka fi yawan lada fiye da ma da wanda ya ba shi mutsa saboda haka ya zama sakamakon rance ladansa ya fi yawa a wajen Allah daga sadaka. Wannan al'umma ta annai Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a cikinta ne Allah yake cewa man ja abil hasanati falau ashru amsalha duk wanda ya zo da hasana guda ɗaya za a ninka ta goma annai Muhammad sallallahu Alaihi wasallam yake cewa ya rabbi zidni zid ummati Allah ƙarawa al'umma ta annai Muhammad ya son mu an ce in kai ɗaya za a baka goma yake Allah a ƙara wa al'umma ta sai wannan aya ta sauko Allah ya ce masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sai habbatin ambar sab'a nabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu da'ifu liman sha wallahu wasi'un wannan aya ta sauko Allah ya ce misalin waɗanda suke ciyarwa saboda Allah kamar ƙwaya ce ƙwayar masara ko gero ka je ka shuka ita ƙwaya guda ɗayan ya tafi da zangarniya guda bakwai a kowane zangarniya kuma ya yi goyo goyo akwai ƙwaya ɗari ɗari to kaga zai zanto wannan ƙwaya ɗayan ga zangarniya bakwai kowane zangarniya ga goyo goyo akwai ƙwaya a jikin ɗari bakwai ya zama ɗayan nan ya haifar da lada nawa ɗari bakwai to hadda haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabbi zid ummati Allah Allah qarawa al'ummata sai ayan nan ta sauko man zallazi yuridullah qardan hasana fa yudaifu lahu al'afan kathira waye zai ba wa Allah rance rance mai kyau Allah ya ninninka masa da yawa da yawa ba ma irin sari da yawa ila akthar min sab'i mi'a wa ne 700 za a baki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabbi zai ummati Allah karawa al'umma ta sai Allah ya ce inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah yana wato cikawa masu haƙuri kai haƙuri kai sallah kai haƙuri kai zakka kai haƙuri kai sadaka kai haƙuri kai duk infaki kai duk abubuwan nan kai haƙuri duk kai su to wannan za a cika musu ne ba lissafi kawai ɗibowa za a dinga ana bada fa qala raditu billahi rabba sai manzo Allah ce Allah yanzu kan na yadda na yadda na yadda Allah eh na yadda da Allah ubangiji to manzo Allah sai ya yadda cewa an ba za a ta tsibuwa kai ba lissafi ana bada wallahu ya qabidu wa yaqbidu Allah tabaraka ta'ala ya qabidu shine yake damkewa ma'ana ya rike arziki amma ya jawo ga wanda ya ga dama in kaga kana cikin kunci Allah ne ya ga daman saka a cikin kunci ma'ana ya kaddara maka wannan kunci da kake ci wa yabsudu Allah kuma shi yake yalwata arziki liman ya tawo ga wanda ya ga dama daga saboda kabdu na Allah ma'ana ya rike ya danke ya ahna maka sai ga wani daki ɗaya ma haya yake daki ɗaya ba haya yake wani kuma mutum ɗaya ne amma yana da yana da gida a garin su ya kai dari dari eh ko fiye da dari duk gidansa ne to ko ba anan ba yana da hawa kasashen waje ma yana da gidaje ko shi kadai to Allah ya eh to shi yake shimfida arziki kuma liman ya sha ga wanda ya ga dama shi ma imtihanin zai jarraba shi ma wancan an jarrabe shi ne shi ma ana an jarrabe shi wanda aka bashi da yawa jarrabawa ne wanda aka damce aka rike masa ba a bashi ba shi ma jarrabawa ne kuma ba wanda yake da uzuri in bin Allah ba za ka ce talauci ne ya hana mu bi Allah ba ka isa ba aika baka isa ba numfashin ka aka rike maka an baka numfashin ka lafiyan ka an baka saboda haka me zai hana ka bin Allah babu saboda haka ai galibi ma dukiyar ta ta hana ma bin Allah in tabaraka wa ta'ala saboda kullun ka ka shiga da cikin wato abuna shi sa ban Allah yana son ka sai hada kar talauci eh to ai shi Allah in yana son bawa alaman yana son bawa sai hada shi talauci ka san me ka to ai shi Allah baya son shirka baya son shirka to kuma yanzu misali idan kana da wata galleliyar mota wanda ya zanto ka siyo ta misali kamar miliyan saba'in. To ai dole tana ranka. Tana ranka ma. Ka gina gida shi a ce ya kai miliyan ɗari yana ranka. Kullum kar ya ƙone motan kar a sace kar a zo a kashe ka saboda ga kuɗi ga kaza ga jin daɗi. To ka ga shirka abokanan shirka sun yawa a cikin zuciya. To dama sai ya barka. Mata ce ɗaya ita ma kullum gallaza maka take. Saboda kullum ba ta ranka ita ma. ‘ya'ya ne wata ila ba ka yi wannan shi kenan wancan ya mutu wancan kaza kaza shi kenan ɗaki ma ɗakin haya kake ba ma shi kenan kaga zuciyar waye a zuciyar dole shi Allah eh muka aike ta Allah kullum ya tare da Allah i zuciyar ba komai sai Allah saboda in yi zai sa matar ma dama ga shi nan ko kullum ta ta daga garjin haya balle na tare ‘ya'yan babu, duk abubuwan da ya zama ba wani abin da zai sa a ransa in ba Allah ba. Muka muna wajen Allah, ya ci wahala ne wala. To kuma Allah hakan yana son ka ne. Sai ya barka da shi ya raba ka dukkan halitta, ya haɗa ka da shi. To idan yana so ya jarrabe ka kuma, to sai shi ɗin ya raba ka da shi ɗin, sai ya haɗa ka da halitta. Sai ka ta fama. ta fama baƙin ciki ɓacin rai damuwoyi to saboda ita duniya lantar ta imanaka ba za ta taɓa miƙe maka ba walau ka sa ta a gaban walau ka same ta wallahi masu kuɗi nan da kuke ganin sun fi ka damuwa sun fika matsala sun fika tashin hankali wallahi kai ne kake ganin su ai sun more me suka more fa abin da suka more malam ai malam ba jin daɗi kamar ya zama zuciyanka muta'alliqun billah tara sai da Allah wannan ya ji komai daɗi saboda abin da ka samu sai ka ce alhamdulillah abin da baka samu ba ko oho eje hankalinka a kwance to a mu gode wa Allah mu gode wa Allah wannan talauci da kuke gani ba da amfani kuma ba ma zai amma dai kuma dai yana barin mutum da Allah to shine saboda haka wa ilayhi turja'un zuwa ga Allah dai gaba ɗaya za ku koma da tunubu da ba duk wanda yake karatun tunubu wajen Allah za ku koma ba wanda zai rage kowa sai ya mutu saboda haka me ne to wanda ba an kai saba'in kan kafi kusa ma ita kuma mutuwa duk da ba ta bin layi amma dai wanda ya kai saba'in kan dai ya fi ka sani ya fi kusa da ji ne Allah ta mana
ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم الكتاب ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين الله أكبر Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa alam tara ila al-mala'in min bani Isra'ila min ba'di Musa in qalu nabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah Allah yake cewa baka gani ba ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ka gani ya Rasulullah alam tara ila allazi ila almala'i min bani isra'ila wato baka ga wasu jama'a daga bani isra'ila ba bayan wucewan annabi Musa wato wannan kissar su za a ba mu sun ce wa annabinsu Shamwil suka ce masa ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah ka roƙon mana Allah ya tada mana sarki a cikinmu wanda zai jagorance mu yaƙi saboda Allah. Kala annabin nasu yake ce musu halasitum ko asaitum dutse ne. In kutiba alaikum alqitalu Allah tuqatil. Yace ayya ku sata in aka wajabta muku yaƙin ma ku ce ba za ku yaƙin ba. Yace la'allakum idza furida alaikum aljihadu la taqbaluna ai za a iya ma wajabta muku yakin ku ce bara ku yi ba qalu wa malana allah nuqatila fi sabilillah suka ce me yake gare mu mu ce ba za mu yi yaki saboda Allah ba wa qad ukhrijna bayan an fidda mu min diyarina daga gidaddajin mu fa abana ina da ayayen mu wato bi sababin yace karfu ila bihim zalika qawmu jaluta wato mutanen jaluta ne suka suka mutu wannan barna ba kore su da gidajen su kakkashe su daga cikin su shikenan annabi tanu sai roƙa musu Allah falamma kutiba alaihi alkitabu yayin da aka wajabta musu yaki tawallau sai suka bada baya suka ji tsoro illa qalilan min sai dan kadan daga cikin su ne waɗanda suka tsallake kogi wato wannan korama tare da daluta kamar yadda zai zo nan gaba wallahu Allah tabaraka ta'ala alimun masani ne bil zalimin daga da azzalimai Allah ya san kowane azzalimi zai kuma saka masa abin da zalincin sa shi annabin ya roki ubangijin sa na a tada sarki a cikin su shikenan sai Allah ya amsa masa cewa taluta shine sarki sai wa qala annabiyyu
وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم قالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا منه ولم يؤت فأتا من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم الله أكبر وقال لهم نبيه sai annabin nasu Shamil yake ce musu inna Allah qad ba'atha lakum taluta malika Allah ya zaba muku wato taluta ya sanya muku taluta ya zama shine sarkin naku qalu suka ce anna yakunu lahul mulku ta yaya mulki zai zama ga taluta alaina akan mu ya zama shine shugaban mu wa nahnu ahqqu bil mulki minhu mu muka fi cancanta da mulki fiye da shi wannan al'adan dan adam ne sai ya ce ba wanda zai zama sarki sai wanda jinin sarauta ne ba kawai kai ba dan sarauta ba ba jinin sarauta ba ka zama sarki haka nan ba wanda zai zama malami sai wanda dama dan malamai ne in ji waye kawai Allah yana bada abunsa ga wanda ya ga dama dan malamin sai ya ci dan jahilin kuma zai karba sai yayi sai zama malamin ku haka nan mulki din Allah tabaraka in ya gida ma sai ya jera ai babanka ne sai a hauda kai babanka ne a hauda kai in wani sa yayi juyin sa kuma shikenan sai a soki gidan na kuma gaba daya a bawo shikenan dama duniya kan ai ta bayin ta bayin haka nan kudi har kuyi zamanin da zama a jeda a'a shi ma za ka samu wannan family da suna da kudi akal sai abun ya lalace waɗanda kuma ba a tsammanin sa Allah ya ɗaga ku yanzu na san wasu a nan kafin ruwan wanda Allah da wajen iyayensu mamanninsu iyayensu muke sai zuwa sayan koko koko ba amma yanzu kuma su ne kafin ruwan yanzu na kira su kun san su saboda su ne kafin ruwan amma koko da ka gani da su da iyayen nasu duka abin da ake fama da shi ke kuma wannan da kaga to amma lokaci ne wani sune da bayyana ye da manya manya shaguna abu barka saboda haka haka Allah ya yi tabaraka wa ta'ala lokaci ɗaya sai ya juya abu ya koma yadda baka tsammani da bayan keke ake kasuwar ma daura dan turanen zanuwa din da yadin ana yawo aka dawo bayan mashi aka dawo manya manyan shaguna mashi to Allah ce tabaraka wataala to al'adan dan adam sai ya ce to eh dole ai sai dai kama to shine kuma suka faɗa to ai mu muka fi cancanta da mulki fiye da aluda wato abin da ya faru ƴaƴan annabi yaqub banda yusuf da binyamin su akwai yahuda akwai wani ana kiransa a rubin sunansa to suna nan dai da da yawa da ke mun san dama sun kai guda goma sha ɗaya ko sha biyu. To shi kenan, to a cikin nasu ‘ya'yan Yahuza su daga nan annabawa ke ta fita, ke ta fita. E da shi da zuriyarsa to a nan annabawa ke ta fita. Shi kuma na rubin ɗin a cikinsa ne a ‘ya'yansa ne sarauta yake ta fita, sarakuna duk a nan suke ta fita. To wannan kuma ɗalutan shi kuma jikan Bunyamin ne. kanin annabi Yusuf an gane to shi kuma bangaren su ba annabta din babu sarauta din to to shi kenan to wannan karon kuma Allah cikin mashi'arsa sai ce to a bangaren natin za a fi da dalu da shine malika wato shine sarki shine suka dinga suka dinga korafi suna cewa bayan ma kuma shi ba ba bangaren annabtan bane ba kuma bangaren sarkin bane sannan kuma wallahi yuta sa'atan min al-mali kuma ba wajibi kudi ba talaka ne akan talaka akwai bidin jini mal suka ce talaka ne miskinun miskinun laysa inda shay'u bai da kawai kai bai kadiru ala iqamatil malik ta ya zai iya iqamatil mulki ta ya zai iya mulki mulki da kudi to to haka dai suka faɗa kala yace inna allaha astafahu na kale yace wato shi shamir din yake faɗa shi annabin annabin nasu kenan yace inna allaha lalle allah istafahu ya zabi wato talutan nan ya zama shine da sarkin alaikum akan ku wa zadahu basatan fil ilmi jisim kuma ku sheda ne ai Allah ya ƙara masa dukkan ku ya ji ku ilimi talutan yana da ilimi wa jisim sannan kuma ya ba shi kyakkyawan mutum kyakkyawan mutum ne amma dai su abin da suke gani tunda wasu wata ruwaya an ce jima yake jiman fata wata ruwaya suka ce ciwo yake to da ka ba mai kuɗi bane to to amma dai har da hakan dama a lokacin abin Isra'ila a dai ilimi ba ne kai malami ne daga sannan kuma kyakkyawa ne dogo saboda haka Allah ya ƙara masa wannan abinda ku bai ba ku ba na wato an ba shi basda a cikin ilimi an ba shi basda a cikin wato abin da shafi wato jiki to shikenan Allah yake annabi Musa a shi Shamir yake cewa ko Allah yake cewa wallahu yu'ti mulkahu man yasha Allah yana ba da mulkin sa ne ga wanda ya ga dama daga cikin bayansa kuma ba mai kalubalantar Allah idan Allah ya ba da mulkin sa ga wanda ya ga dama eh shi sa ma ba a cewa Allah yana ba da mulkin sa ga wanda yake so an ce man yasha kulillahu malikal mulki tu'til mulka man tasha'u fatu yana kana ba da mulki ga wanda ka ga dama ba a cewa wanda kake so kafin yan siyasar mu ya fi ce wanda Allah Allah yana son shi ne sai ba shi a'a Allah ya ga daman ya ba shi ne ba shi to shi ne amma ba wai ba wai soyayya ba abun duniya kan ba ma'aunin Allah yana son ka bane baka abun duniya eh kuma ya hana maka abun duniya ba ma'aunin yana kin ka bane ko daya ko daya ai ya ishe ka wulakantuwan duniya a wajen Allah ka duba da mutanen Palestine din nan mala ka duba yadda ake kashe suke mutuwa da yunwa ake bin su da wuta kullum ruwan ba ma baya mana ake musu ba dare ba rana kuma su ne fa masu la ilaha illallah suna cewa Allah wahadaka la sharika lak wa nashhadu anna muhammadan abduka wa rasuluka mun ce da annabi Muhammadu bawon ka ne manzaka amma har da haka Allah yana kallo ba abin da ba a mutu da walakanci me wanda yake nuna wa walakantuwar duniya shi wanda ya cinna maka wuta shi ya koma inda ba za a cinna maka wuta ba ko ya barka ka mutu da yunwa shi ya cika cikinsa duk ina za ka koma kar kar ina fir'auna na fir'auna ba wato wani abun mamaki na fir'auna alamun tarihi suna faɗi wato dan mariki in an sa masa akan abincin ranarsa to kamar kai ne yanzu an dafa shinkafa da wake da miya da aka sama cikin ka haka za a yi ɗan maraƙi gaba ɗaya a zuwa sa masa kan ya zo malam ya ci abincin tukuna sannan ya zo ya ci ya ce zuwa ɗan maraƙi malam bijiri ba saboda ka to shi ma abun ya zo ya kawo ƙarshe to ballantana mukan ga wani ɗan tuntun ma ƴan ƙanana abubuwan Allah ta ji gaba saboda haka duniya ba kuma bace wajen Allah ta yace Allah yana ba da mulki ga wanda ya ga dama wallahu wasi'un Allah ne yawan fadla ne alimun kuma Allah shine masani ga wanda ya fi tantanta a bawa wa qala annabi
wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi أن يأتيكم التابوت فيه سكينة فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون وآل هارون تعمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين الله أكبر annabi tamil bayan ya gaya musu wannan suka ce kai mu dai kawai ka nuna mana wata aya daga Allah tabaraka wa ta'ala wanda zai nuna lalle lalle dalutan nan shi aka zaba eh mu an nuna mana wata alama da aka nuna lalle lalle dalutan nan shi aka zaba yace inna ayata mulki sai annabi na ce to inna ayata mulki lalle yana daga alaman shi Allah ya zaba shi ne sarki an yi a ce kuma tabutu wato afaji za ku ganshi mala'iku sun ɗauko shi sama sama sama ga mala'iku na tafiya da shi za a kawo shi a gani aje shi har gaban tsaro ba ce a to lalle in an yi haka to mun yadda in an yi haka to mun yadda wato malam ba ɗan gata irin bani isra'ila ba abinda suka nema duk sai a mutu suka ce ma'ida ya sauko daga sama ya sauko duk abinda suka nema malam ɗan mutu kawai ake malam amma har da aka ga kan garewa ga turin kai ma shi ne sannan ma Allah yake ce musu faqalahum nabiyyu inna ayata mulki an ya'tiyakum tabutu shi wannan akwati yana wajen annabawa ne wato sun gaza daga wajen annabi Adam shi kuma ya sauko da shi daga sama daga can aljanna kenan a cikin wato wannan akwati akwai hotunan annabawa dukka annabawa dukka wanda zai ce to za ka fara ɗaukan hoton a karar kai ne yanzu kake gani yanzu aka fara ɗaukan hoton a jiri ma da akwai hoto da ko hotuna manya manyan kalandu na dama sun ce su komai akwai wato matsalar da ke duniyar a yanzu hanan da muke a wannan ba kuna ga yanzu an gina masallacin ba ai nan an yi wata rayuwa dama nan ba kuna ce yanzu jeji zuwa yi yanzu aka yi aka abin aka gyara la ai an yi wata rayuwa a nan wajen ai an yi wata rayuwa a nan wajen wucewa abu ne wato da ruwa da iska da su suke lebur din abubuwa da su zama kamar jari kawai ba ta rayuwa a wajen amma an yi rayuwa a wannan wajen ba yanzu bane to wannan shi ne a shi sama wani sa'i in aka yi dacin tono kamar masu tonon shadda ko rijiya ko wani abu sai ga an tono wasu abubuwa na taskoki a ƙasa. A ta mamaki ce wannan ba a ce an taɓa rayuwa na irin ma an yi rayuwa mana sosai. Sosai an yi rayuwa a wannan wajajen tafiya ne in ta yi tafiya ta abubuwa duk sai canza. Amma wannan ƙere-ƙeren da muke gani yanzu duk ana ta yi kamar yanzu ne abin yake zuwa. Babu dama sun can an yi an yi dama kawai in a abin da ke a kauda abu abu ne wuce a kauda abu ba haka ne haka ne haka ne to yanzu ne mu kuma ake ta cikin mana da namu muna ta cewa an ci gaba an ci gaba in kai karatu ba za ga abin dama ba ba fara wani ne ba yanzu aka fara to shi to akwai wasu nan dukkan annaba a wato a cikin wannan afadi to kuma akwatin ya biyo har ya zo hannun annabi Musa to daga nan bani Isra'ila suka samu sai zan to idan za su je jihadi sai su ɗauki wannan akwatin sai su ɗaura shi akan kayukan suna tawassuli tun daga hotunan dukkan annaba a ciki ga kuma wasu abubuwa da yawa a ciki sai su dinga tawassuli da wannan to duk ya inda suka tinkara sun samu nasara duk yaki to yayin da amalikawa suka zo suka kakkashe bani isra'ila suka kore su a garurukan su sai suka dauki akwati dama wannan shi kuke sawa a gaba ku samu nasara akan mu ko shi suka dauki akwati shikenan kuma suka ci gaba da sa akwatin a gaba suna abuna to wannan akwatin dai za a sa mala'iku su dauko shi shi ne Allah ya cewa fihi sakinatun min rabbikum a cikin wannan akwati akwai nutsuwa ga zukatanku kuma daga wajen ubangijinku wa baqiyatun akwai ragowa min ma taraka al Musa wato akwai ragowa na daga abinda Annabi Musa ya bari da alu Harun da Annabi Harun din kenan na an ce alu alu ba ana nufin alayen ba kudin kan yani Harun wato abinda ya bari shine a wato abinda annabi haruna ya bari wato na rawaninsa da annabi da na ala Musa wa asahu da takalma annabi Musa da kuma wato sandarsa hadda ma wani dan ragowa na wato manu wanda aka dinga sauka musu nan naman kaji na na daga aljannan shi ma akwai busassansa yana yana yana cikin wani abada da kuma wato fafasattun wato alluna na na attaura banda lokacin da annabi Musa ya karɓo alluna na attaura din yazo yazo ya samu duk sun koma wajen dan maraki sai ya jefa da alluna yayi kan yana fada ya kama annabi Haruna to sai ya jefa da sai suka faffashe wasu alluna to da wannan fasattun Allah suna suna cikin wannan dai akwatin wato akwatin ya taro abubuwa da yawa tunda ha da dandan annabi a Musa ma duk tana ciki to shine to za ku ga wannan akwati ta hamilul mala'ikatu mala'iku sun cicciko wannan akwati to idan kun ga wannan ga akwatin nan gashi nan a sama yana tafowa yana tafowa gashi nan muna kallon shi yana tafowa an zo an aje shi a gaban daluta to wannan alama ce na dalutan nan shine Allah ya zaba to kuma haka ko gani an dauko shi an zo an aje shi Allah ya ga inna fi dalika lalle a cikin wannan la'ayatul lakum akwai wato aya a gare ku akwai alama a gare ku ala mulki cewa lalle mulkin nan ga daluta ne in kuntum mu'minin in kun kasance mu'mini ne saboda haka fahamalatul mala'ikatu bayna as-sama'i wal ardi wa hum yanzurun mala'iku suka dauki wannan akwati tsakanin sama da ƙasa suna kallon su ko bani Isra'ila har aka zo aka aje shi gaban taluta ba kan rubi mulki daga nan suka ce a mun yadda lalle shine sarkin mun yadda shine sarkin suka yi gaggawa suka ce to maza a tafi jihadi a tafi jihadi shi kuma sai ya zaɓi mutum wato dubu saba'in saba'in alfa mutum dubu saba'in a cikin su cikin samari ya ce to su ne sojojin da za a tafi yaƙi falamma fakala talut
فلما فصل لالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فمن شرب منه فليس مني ومن لم يدعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين الله أكبر Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da cewa falamma fasala talut bil junud yayin da talut wato wannan sarki ya fita da wannan runduna ta mutum 70 daga baitul maqdis a lokacin ana zafi suka ce to da talut a nema mana ruwa a nema mana ruwa sai ce ai kala inna allaha mubtaliikum binari ai nan gaba kadan akwai wata korama ta ruwa Allah zai jarrabe ku da shi. Dan ya bayyana waye zai ji Allah wa zai saba wa Allah. Wato wannan ƙorama tana tsakanin Urdun da Falastin. To nan gaba kaɗan Allah zai kawo wato wannan ƙorama za ku ganta. Tana nan a gaban kuna. Kuma wannan ƙorama fa man shariba min duk wanda ya kuskure ya sha daga ruwan wannan ƙorama bayya tare da shi. tare da wato shi Allah akwai jarraba ga shi suna da zafin rana ga an tebo abuna to amma ga ruwa nan gaba kuma kar wani kowa shi duk wanda ya sha in ji dalu yake baya tare da yace yace wa man lam yat'amhu duk wanda kuma bai dandani wannan ruwa ba fa inna hu min yana tare da illa man iktarafa garfatan biyadi sai dai wanda ya kamfata ɗaya da hannunsa ya isu da wannan kamfata ɗaya bai ƙara a kai ba to to shi kenan shi shi yana tare da shi muna tare kaga an hana su shan wannan ruwan kenan sai dai in kamfata ɗaya kawai za ka yi da hannunka ka sha amma in ka ƙara kan wannan to baka tare da shi ɗalu fashare biyu fashare biyu minhu fashare biyu minhu ai ana zuwa wannan ruwa abba mala ga ruwa ba na aja ba kan fada wani kan fada kuma ai kawai kan fada mala suka sha ruwa kawai so sai aka shittiga ciki illa qalilan minhum sai ɗan kaɗan daga cikin su su ne kawai suka iya takaitawa akan kan fata guda ɗaya abin mamaki na gaya mana mutum dubu saba'in ne sai ya rage bai wuce mutum ɗari uku da goma sha uku bane su ne wanda ba sha ruwan ba wato malam duk inda ka ga mutanen kirki za ka samu ‘yan kaɗan mutanen banza su ne suka fi yawa ka duba malam cikin mutum dubu saba'in ina rashin a ce ko dubu ɗaya ne ba wanda suka bi doka a ɗari uku da goma sha uku adadin mutanen badar adadin kuma manzanni su ne kawai ba su sha wannan ruwan falamma jawazahu huwa wallazina amanu ma'ahu yayin da suka yayin da ya ƙetare wannan ruwan shi talutu da wanda suka yi imani tare da shi wato su ne waɗanda suka taƙaita akan wato kamfata ɗaya ƙalu la ɗakatan da yawan bijaluta su waɗancan mutane suka ce mu kan ba mu da ikon yi mu yaƙi ƙaluta wato dama illan shan wannan ruwan kenan to shan wannan ruwan shi ya haifar musu ce ba za su iya yaƙan ƙaluta ba mu kan ba za mu iya eh ba za mu iya ba tsoro ya shiga zuciyarsu to an ce kafta wannan ruwan suka kama suka sha aka ce iya kan fita ne suka ce ba su kan fita ba suka cikin cikin cikin su ruwa shikenan daga nan kuma sai tsoro ya cika suka rasa yadda za su suka ce wallahi talu da mukan ba za mu iya ya an wannan jalu da ba za mu iya qala allazina yazunnuna annahum mulaqullah sai waɗanda suke da tabbaci suka yi yaƙini cewa za su gamu da Allah su ne waɗanda suka taƙaita a kan wato kamfata ɗayan nan suka ce kam ai da yawa min fi'atin jama'a ƙalilatin ƴar kaɗan galabar tarin jayi fi'atan jama'a kasiratan mai yawa da izinin Allah da izinin Allah wallahu ma'as sabirin Allah yana tare da masu haƙuri zai taimake su zai kawo musu agaji to haka to insha Allah gobe za mu ji karshen wannan kisa Allah ya mana jagoranci da ƙara mana don Allah da kuma sun bayan Allah ta yi Allah ya biya mana dukkan bukatun a gobe kuma insha Allah za mu rubuta shi wannan tafsiri insha Allah gobe akwai bukatun ina ji a ɗan zuru zai saboda bakin nan ne za su zo kamar ko da rage na Allah ya mana jagoranci Allah ya tsaye Insyaallah apa tambah? Halo. Mana boleh? Kamu tidak tahu.